الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله من أجور الله تبارك وتعالى da ba mu ikon dawowa don ci gaba da wannan karatu na littafin sayul bukhari muna fatan allah ya muna muwafaka da abin da za mu karanta Allah ya muna muwafaka da za mu saurara muna cikin kitabul azani da ta magana akan hukuncin kiran sallah to
babu saffil awwal babu saffil awwali wannan babu yana magana akan falalar sahun farko a sallah falalar sahun farko a sallah shine wannan babu ke magana akan shi da ce babu saffin awwali babin falalar sahun farko ko babin sakamakon da aka tanada ma sahun farko to shine wannan ana takbiri a ciki a ce babu fadil saffin awwali ko babu sawabin saffin awwali kamar shi badrul din aini abin da ya kaddara sawabu wasu kuma su kaddara fadlu ko fadilatu falalar sahun farko a sallah din ma sahun farkon yana da wata daraja ta daban wadda sauran sahu dubban su ita to shi ma'anar sahun farkon ba malamai sun yi maganganu ne ake ce sahun farko wasu ce abinda a sahun farko shine sahun da layin da daga shi sai liman tabda liman shi a sahun farko wannan shi aka fi sani shi a mashahuri wajen kowa wasu kuma suka ce a saffon awwal abinda ake nufi gumin farko waɗanda sun ku fara zuwa masallacin in ya fara zuwa masallaci ko yana can zuwan baya yana cikin safful awwal don ana la'akari da zuwa masallacin amma wasu sun ce ba haka bane wasu sun ce ba haka bane wasu ka ce abinda a safful awwal watan sahun da an ka riga cikawa cicicif an cika shi babu gibi ba kafafe duk ba a basu ba an cika an miƙe shi kuma to wanda duk an ka riga yin haka shi as-safful awwal akwai dai maganganu da yawa akan shi amma dai mashhuri cewa ma yabil imama sahun da daga shi sai liman shi as-safful awwal amma cewa wanda ya riga zuwa masallaci wannan ibnu abdul barri ma ya kawo shi shi shi as-safful awwal wanda suka ce al-muradu bihi awwalu saffin tammin masdudin la tasallaluhu shay'un sahun da an ka fara cikawa cicicif babu wani gibi babu inda yake da wata kafa wadda ba a cika ba to shi asfaful awwal amma imam an-nawawi dai ce al-qawlul awwal huwa sahihul muhtar magana farko dai cewa layin da daga shi sai liman ko daga shi sai liman dab da liman to shi asfaful awwal shine asfaful awwal domin abin da yasa waɗancan zantuka guda biyu suna da abin da zai rajin cewa wanda ya riga zuwa masallaci shi as-safful awwal wannan magana tana da gyara me a gyaran da abin da yazo na hadisi Abu Sa'id al-Khudri wanda Imam Ahmad ya roce shi abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa anna khayra suhubi suhufur rijali al-muqaddam fiyayyen sahu shine sahun mazaje sai mazallaci al-muqaddam wanda a gaba kaga magana al-muqaddam wanda aka gaba ya rubuta duk wata fahimta ta cewa wanda ya fara zuwa a wanda zai a can gaba dabdali nan to حدثنا أبو عاصم عن مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الشهداء الغرق والمقعون والمبتول والهدم
kuma hikimar da ke cikin kwaɗaitar da sahun farko daga cikin hikimomin a kwaɗaitar da sahun farko na farko dai gaugawar zuwa masallaci kaga in kana faɗan ka samu sahun farko to ba ka laifi an kwaɗaitar da kai tafi masallaci da wuri kaga in ka tafi masallaci da wuri za ka samu sahun farko kaga samun sahun farko kaga ya tabbatar da sai ka jira sallah in ka jira sallah kana cikin hukuncin sallah zama cikin sallah jiran sallah sallah ne wanda ka jiran sallah ta cikin hukuncin sallah ma'ana yana cikin hukuncin sallah yana cikin fadalar sallah duk abin da ake rubuta mai sallah na lada shi ma shi za a rubuta mai me ya ja maka ka samu wannan falala ta zama cikin sallah kuma kana zaune ba sallah kake ba zuwa da wuri me ya ja ka taho da wuri kwaɗan ka samu sahun farko kwaɗan samu sahun farko kaga wannan kenan sannan kuma da kuma watan gaugawa a kai a sauki farali kwaɗaitar da a kan sahun farko zai ja a yi gaugawa a kai a sauki farali ka ji ɗai kenan sannan kuma zai kwaɗaitar da sahun farko zai da samun zama dab da liman zama dab da liman zai ba da wata hidima liman na iya kasawa ya ja wani ya sa shi wanda a kusa da shi kaga sai wanda a kusa da shi zai sa ɗaya kenan sannan kuma yana iya kagewa ga karatu ai mai buɗi kaga duk wannan wasan hikimomi na ai sauri a tahi a samu sahun farko yana ciki حدثنا أبو عاصم عن مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الشهداء الغرق والمطعون والمبطون والهدم wannan hadisi abu asimin ya zanta da mu inji imam bukhari an malikin ya karbo daga imam malik an sumayi ya karbo daga sumayi an abi salihin ya karbo daga abi salihin as-samman an abi hurairah ya karbo daga abu hurairah radiyallahu anhu qal abinda abu hurairah ce qala yace qala annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ce ash-shuhada shahidai shahidai sai bai da adadi ba kamar can baya ya ce ashuhada khamsun in an tuna karatun mu na baya ashuhada khamsun shahidai su biyan ne nan kuma ba lamba ba sai dai kawai ashuhada sai aka koro lissafi to abinda ashahidi shine kamar yadda aka yi bayani can dalilin ce ma shahidi shahidi wanda mala'iku ke halartar wafatin shi duk lokacin da Allah zai karɓi rayuwar shi sai Allah ya ko mala'iku su karɓi su tarbe shi to shi ake cewa shahidi wanda Allah zai aiko mala'iku su halarci wafatin shi dai kenan wasu ce ma'anar shahidi shine wanda gashi ya mutu amma Allah ce bai mutu ba yana na raye raye haka Allah tabaraka wa ta'ala ce ku daina ce ma waɗannan da suka yi wafati a fagen daga matattu ne a Allah ta'ala ce suna nan rayu rayu ne ahya'un inda rabbihim yurzaqu rayu ne suna nan wajen ubangiji ma'anar raye shine shahidi shahidi rayaye an fahimta to ma'anar shahidi kenan wasu kace shahidi shine wanda tun kan ya mutu sai an yaye mai hijabi ya ga gida ne na aljanna ya gida ne na aljanna shine shahidi wanda ka halarta gidan shi na aljanna tun ran shi bai hita ba wasu ka ce ma'anar shahidi shine wanda za a zare rayuwar shi bai ma san an zare ba domin yana mushahada da hadratul quds za ka bai san me ke gudana ba ma bai san me ke gudana ba za ka shi rikice muqasatu amradin wa naz'in wa sakaratin tu'awwiluni alha uluran wa mashhada zafin mutuwa da magagin mutuwa da tsananin fitar rai naz'i duka ya rasulullah abinda nake so ka musanya man da halartu ka ya zan an fitar da ramma ban sani ba ban ji raɗaɗin mutuwa ba ban ji ban ji ban ji naz'i ba ban ji komai ba saboda ni tu'awwiluni anha hururan ka musanya man da halartu ka wa mashhada da ganinka to shine shahidi shahidi wanda rayuwarsa za ta fita yana mai mushahadar zatin Allah to waɗannan dai shuhada'u to suna da yawa kamar yadda wancan riwaya ta baya ita ashuhada khamsu shahidai su biyan ne to nan kuma sai ce ashuhada shahidai kaga in kuma ga nahwu anan ashuhada din nan mubtada ne to mi Allah bare shi sai ce khamsun ko arba'un ga wagga riwaya arba'un shi a kabarin shi an gane to sai aka ce algariku to algariku shi kuma nan kabari ne yadda can mubtada ne yana da dan yana da kabari nan kuma kabari ne yana da dar mubtada sai a ce awwaluha ko awwaluhum ash-shuhada sai aka ce awwaluhum algarib awwaluhum shi mubtada kaddara shi zaka yi sai ka ce na farkon su algariku wanda ya mutu a ruwa ya fada a ruwa ya mutu ruwa ya zamo shahadarsa ko ya shiga dama ya saba iyo ko kuma zai ratsa ko kuma gulbi ya kawo ko wata ambaliya ce aka sako ruwa dai suka zama sanadiyarsa to ya zamo algari uku algari ku a wancan na baya ce algari ku daya shi ma shahidi ne wal mat'un haka nan mat'un abinda al mat'un shine wanda ya mutu a ba'un a lokacin da ake alloba ana alloba a wannan lokacin ya mutu wasu kuma su fassara almat'un wanda ya mutu lokacin da ake kwalara ko ta hanyar kwalara abinda a kwalara shine zawo da amai shine ishal ta ko suka ce almat'un din nan ishal shine ake ce ma mat'un wanda ya mutu lokacin tsawon alloba ko kuma wanda ya mutu lokacin kwalara ana zawo da amai to wannan wal mabtun haka nan ma mabtun mabtun shine wanda wata cuta a ciki ta halaka cuta a ciki ciwon ciki ne ya zamo dalilin mutuwar shi wasu ka ce kowace cuta ce in dai a ciki take yana cikin mabtun kaga kenan wanda ko ciwon hanta ko ciwon koda ko ciwon wani abu daga irin waɗannan ciwon wata na ciki za su halakar yana daga cikin mabdun yana daga cikin mabdun wasu suka ce ciwon ciki dai ya murɗe shi shike ne zama ajalin shi ya zama mabdun wala hadimu can ya ce mana wala hadamu nan kuma ya ce wala hadimu ko ba mun ce riwaya ne wala hadamu haka nan wanda gini ya faɗo mu gini ya rubuto mishi shi ma ya shahada gini ya faɗo mishi shi ma ya yi shahada suka ce ma'anan mahdum aka ce to mahdum ba zai dauki ma'anan mahdum ba shi hadamu abin da yasa mahdum shi ginin da ya rushe shi an mahdum amma hadamu wanda ginin ya faɗo ma kuma yakan zo da sukuni hadmu ba hadamu ba nan kuma ya zo hadimu قال ولو يعلمون ما في التهجير قال سيتي ولو يعلمون النبي صلى الله تعالى وسلم يتي
لو يعلمون ما في التهجير لاتبقوا ولو يعلمون ما في الحتمة والصبح لأتوهما ولو هبوا ولو يعلمون ما في الصف المقدم لاتهموا مقدم يتي هو أول
ما في الصف
قال ولو يعلمون ما في التهجير لاتبقوا ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو هبوا ولو يعلمون ما في الصف الأول لاتهموا wannan sai ya ci gaba da wancan isnadi wa qala annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yace walau ya'lamuna ma fi tahjir da mutane sun san falalar da ke cikin tsammako zuwa masallaci ko da sallah tana dauko wannan tahjirin amma asalin shi daga sallah azhar ne dan ita ake yi lokacin garjar rana to sai aka yi amfani da wannan lafazi na tahjiri akan sakko akan sakko sakko zuwa da wuri kenan ko sallar asuba ce sakko zuwa gare ta tahjiri ne sallar isha'i ce sakko zuwa gare ta tahjiri ne la'asar ma magriba ma da kuma azhar duka za su ɗauki tahjiri sai aka ɗauka abinda abinda amanar tahjirin sakko amma fa asalin shi magana ce ta azhar domin ita ce ake yi lokacin garjin rana shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da sun san falalar da Allah ya tanada cikin yin sallah cikin zuwa wato dauri lastabaku lallai da sun yi rige-rige ba mai bari a bashi baya da za a mutum zai ga tarin ladar da Allah tabaraka wa ta'ala tana da ga wanda yaje yayi sammako yaje da wuri a masallaci to ganin tarin ladan nan bai yarda a tsere nan kowa sai ya gurace ina ma shi zama lambar farko shine lastabaqu da ai tsere kowa yana so a ce shi annadai kowa da ya fi ya zama walau ya'lamuna ma fil atamati was subhi da sun san falala ta abinda Allah ya tanada ga halartar jam'in isha'i atama mutu wannan hadisi wasubhi da kuma abin da ke cikin falalar da ke cikin halartar sallar asuba sallar asuba la atawhuma walau habwan la atawhuma da sun zai ke musu walau habwan ko da da jan gindi ne ko da da jan gindi mutum su ya tawo in an tuna an fassara shi fassara biyu aka yi masa an ce habuwan jan gindi an ce habuwan rairahe don an fassara shi rairahe shine tahiya da guwawu da tamka ba shine rairahe ba ko shi ko habu a wata fassara kuma habu shine mutum ya dafa da duwawu da kuma hannuwa jan gindi kenan haka jan gindi to koda da jan gindi ne bai yarda bai sai asuba ba inda ya sallatar da Allah ya sanar daga sallar asuba ko da da jingin dini da ya sai sallar isha'i inda ya sallatar da Allah tabaraka wa ta'ala sanar daga sallar isha'i walau ya'lamuna ma fi safil awwali da sun san abin da ke cikin tsahon farko na lada to kaji dalilin ka wannan hadisi babu safil awwali muke ciki to shine aka kawo wannan walau ya'lamuna da sun san ma falalar da ke cikin as-safil awwal sahun farko kuma ta kama sahun farko zai samuwa cikin ruwan sanyi sai an yi ƙuri'a kama an taho banga banga kowa na sai zama sahun farko an kace a to a dakata a bari a yi ƙuri'a a bari a yi ƙuri'a wanda ya samu sahun farko shikenan sai samu sahun farko sai a rubuta ga takarda sahun farko sahun farko saura kuma babu rubutu ko sahu na biyu ko sauran ko sauran sahu kawai in ka ɗauko sahun farko ka shiga sahun farko wai bisa ga kaddarawa da zai zama na cewa ba a samun sahun farko sai an hada da kuri'a to ba mai ba mai hankuri ya ce to a ba su wani a ba su wani a bai hankuri da sahabu sai sun ce to ai kuri'a wanda ya samu shikenan wanda ya samu shikenan walau ya'lamuna ma fi safil awwal da sahamu da sun san abin da ke cikin fadalar da ke cikin sahun farko kuma ta kama in ka an tuna can baya sun malam ya jidu sannan ya zan tsawon farkon bai samuwa amma kaga wannan babu lafazin sun malam ya jidu ta kama an ijazi a wannan riwaya sannan ya zama na tsawon farkon bai samuwa illa sahabu sai sun yi ƙuri'a to la sahabu ba su raga ma juna sai sun yi ƙuri'a sai dai a yi ƙuri'a wanda ya ɗauka sun farkon shi kenan tare da kuma sahabban nan su ne Allah ke mai watan jinjina da yabo akan cewa wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam in sahabi ya ga yana hujin yiwa ya ne bai ci ba ya dauko abincin zai ci in ya ga sahabi dan uwan shi sai ya ga kamar ya bi shi jinwa sai dauka ba shi shi ya hakura da haka Allah tabaraka wa ta'ala ya yabe sai ya ce wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa yace suna zaben wani akan kawunansu suna zaben yan uwansu akan kawunansu to masu gashe da fa amma ban da wajen sahun farko sahun farko kam Allah ce da sun ga irin girman ladar da ke ga sahun farko ba su yarda sai dai ayi ƙuri'a ba mai ban ma wani al-muqaddam na riwaya ce eh nuska ce ma fi tafsir muqaddami an fahimta ka ganin astaful muqaddam yana nuna ma ga abin da amma sahun farko a sun can bayan shi malamai sun sabani akan mene sahun farko wasu sun ce sahun farko wanda ka bi madiman ita ce magana shahararra kuma karɓaɓɓa wasu suka ce sahun farko wanda ya riga zuwa masallaci kawai ko na can baya dai yana kan sahun farko kamar da ibn abdul barri ya kawo amma dai magana an mata gyara to da haka yanzu kaga al-muqaddam ya warke duk wata jayayya ya ce as-saffil muqaddam sahun da an magabaci shi a can gaba daga liman sai shi na'am na'am watan hada suke hada suke an fahimta ai kaga da ya kawo sai ce ash-shuhada'u al-gariqu al-maq'unu al-mab'unu al-hadimu قال ولو يعلمون ما في التهجير لسبقوا اليه ولو يعلمون ما في الاتمه والصبح لاتوا ما ولو حبوا ولو يعلمون ما في الصف الاول لاستهموا ولو يعلمون ما في الصف الاول duk duk waɗannan haɗa maganar take haɗa maganar take an yi maganar shahidai nau'o'an su daban-daban ba wanda ya mutu fagen daga kaɗai an shahidi ba a'a wanda wasan ya mutu a idan mutuwa kaza idan mutuwa kaza idan mutuwa kaza duk shahidi ne har ya kai falalas sahun farko duk cikin zance ɗaya ne
babun iqamatu saffi min tamami babun iqamatu saffi min tamami salati wannan babi kenan tadbiruhu hadha babu abin kaddarawa hadha babu wannan babi kenan
حدثنا عبد إقامة الصف أو إقامة الصف من تمام الصلاة شكا سهو كو أيد سهو ميك سهو شكا شبا عند يكي دو تكفاتي دم أنا إقامة كيان أنت إقامة ميك إيشي زنبي لكركتا أنت ميك إيشي شكا شي من تمام الصلاة ينا دقى شكا الصلاة ينا دقى شكا الصلاة wannan lafazin min tamamis salati akwai hadisin da ya zo da wannan lafazi don haka imam bukhari ma sai ya yi tarjamar wannan babi da wancan bangare ko lafazin waccan riwaya ta min tamamis salati an gane kuma ya zo da maganganu da yawa in mun karanta yanzu ciki hadisin da imam bukhari ya kawo na wannan babi shi kuma cewa min usnis salati min husni salat haka yake yana daga cikar sallah fa inna iqamata sabti min husni salat yana daga kyan sallah sai da su daga kyan sallah wani wuri ya ce min iqamati salati iqamati sabti min iqamati salati ko min husni salati ko min tamami salati to duka dai daga nan wasu suka fahimci sai da sahu abu ne mustahabi ne wasu ka tafi tsaye da sahu abu ne wanda yake sunna mai karfi wasu suka tafi akan wajibi ne wajibi ne kan tsakanin da malamai suke da shi akan matsayin sahu suka ce domin cewa min husni salat duk abin da kaji an ce husni sai da ya gama cika sannan ya samu kyau shi kyau cika ce bayan cika yake zuwa bayan cika yake zuwa kamar mutum ne ya sa riga ya sa wando kaga ya rufe al'aura ko to sai ya ɗauko babbar riga sai ya aza ko ya ɗauko alkyabba sai ya aza haka ba ne husni ba ba alkyabba ta rufe al'aura ba an fahimta a'a abin da ya rufe al'aura da wannan ƙari ne kaga ziyada ce ziyada ce za a kira shi husnu za a kira shi husnu na'am da haka wasu ka ɗauka mustahabi ne wasu ka ɗauka sunna ce mai ƙarfi wasu ka ɗauka wajibi ne na حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن هماد بن منبه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انما جعل الامام ليتم به فلا تختلفوا عليه فإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا فصلوا جلوسا أجمعون وأقيموا الصف في الصلاة فإن إقامة الصف من حسن الصلاة
حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن ابي هريره ويأتي همام بن منبه تشيك ديني عن ابي هريره عن النبي صلى الله تعالى عليه واله وسلم انه قال انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فاذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون فصلوا جلوسا أجمعون وأقيموا الصف في الصلاة فإن إقامة الصف من حسن الصلاة الله أكبر وأن الحديث عبد الله بن محمد يا ذا قال أحدثنا عبد الرزاق يجي عبد الرزاق الصنعاني ne musannaf da ake cewa musannaf Abdurrazzaq to shi qala shi akhbarana ma'mar yace ma'mar ibn Rashid ya ba mu labari an hammam ya karbo daga hammam munabbih an abi hurairata ya karbo daga abu huraira an annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama annahu qala yace haqiqa shi abu huraira ya ce ya ji daga annabi sallallahu alaihi wa sallam haqiqa manzo Allah ya ce حقيقة أنه قال يوم رواية أبو هريرة إن ذاك جاء سيأتي أنه تبت سيأكاو تبتشي domin anna da inda ka ji an bace ta tafi ta taukidi ce karfafa magana magana ba shakku ba tantama ya ji daga manzo Allah sallallahu ta'ala sallam ko ba tantama ba shakku ya ga annabi ya aikata za ka sai ka ji ce annahu fa annahu sallallahu alaihi wasallam qala kaza ko annahu sallallahu alaihi wasallam qala kaza manzo Allah tabbata ya ce kaza shi abu hurairah ta da yana ruwaita ga wasu sahabbai yan uwansa amma daga baya sai ya aje riwaya daga kowa sai ya tare gidan annabi sallallahu alaihi wasallam kawai ya tare wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai zuwa ko ina yana cikin ahlus suffa ahlus suffa su in dai sun ci abin da sun samu abin da sun kasa ga bakin su shikenan ba ruwansu da komai sai ilimi kawai sai hidima addini kawai haka annabi sallallahu alaihi wasallam da wani abu ya zo su zai fara nemowa a nemo ahlus suffa a ba su don su fara zuwa kasuwa lokacin da wasu za su yi kasuwa lokacin da muhajirai za su je kasuwa su ba su zuwa kasuwa lokacin da lansaru za su tafi gonakan su na dabinai su ba su da gonakan ba su zuwa su suna nan dai wajen annabi sallallahu ta'ala wa sallam to da haka annabi qala haqiqa ce inna ma bi ilal imamu kebe an sanya liman ne li utamma bihi don ai koyi da shi sai yayi ayi in ya aikata aikata in bai aikata ba aikatawa an sanya shi ne ba don hutu ba kawai a don aike shi inna ma ju'ila al-imam inna ma da aka yi amfani da hasur babu wata manufar da ta sa aka sa liman sai don aiko shi inna ma ju'ila al-imam kaga an kore duk wata manufar da kaka tunanin dan ta aka sa liman limanci ko ba ita bace a li utammali don aiko yi da shi ne kaga in ba aiko da shi ba an kauce ma manufar da aka sanya liman saboda ita ko da zarar an ki koyi da shi a riga shi ruku'u ko a riga shi sujjada ko a riga shi ɗaukakowa ko a riga shi wani aiki daga ayyukan sallah ba a koyi da shi ba da zarar ba a koyi da shi ba an saba ma ka'idar da aka naɗa shi a kanta fala taktalifu alaihi don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ce to fa bi sababi zalika kenan fat sababiyya ce kun ji dalilin saliman li utamma bihi to فلا تختلفوا عليه هذا سبب ذلك لا تختلفوا عليه saboda wannan dalili kar ku saba masa kar ku saba masa yana wani aiki ku kuna yin wani daban a duk aikin da aka samu liman na yi shi zaka yi fa idza raka in yi ruku farka u ku yi ruku kada lokacin da zai ruku lokacin zaka yi sujjada wa idza qala sami Allahu liman hamidahu in yace sami Allahu liman hamidahu fa qulu ya kuma mu ne ku ce rabbana lakal hamdu وإذا سجد إن يسجد فاسجدوا كي سجد وإذا صلى جالسا إن يصلى زوني saboda wata lalura fa sallu ku yi sallah julusan kuna masu zama ajma'u na baki ɗayan ajma'u na baki ɗayan in an tuna wannan hadisi irin shi ya gabata kuma bayanonan da aka yi akan wannan hadisi sun gabata wa aqimu safa fi salati ku tsaye da sahu fi salati cikin sallah fa inna iqamata as-safi min husni salah sani dai tsaye da sahu miƙe sahu cika sahu duk ma'ana ikamatu min husni salat yana daga kyan sallah sallah ta yi kyau jera sahu daidaita shi miƙe shi cika shi yana daga cikin kyan sallah sallah ta yi kyau
حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سووا صفوفكم فإن تبرك الصفوف من إقامة الصلاة حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة كاد من إقامة الصلاة كم من تمام الصلاة من حسن الصلاة kaji duka bambancin da ke ciki aka ce duka suna da alaka kuma wasu su kuma suka ce akwai bambanci daga nan kowa ya gano watan matsayin aida sahu musamman babi na gaba zai faɗi ma'aidolin kuma ga dalilai ga hujjoji abu wani ya zantar da mu ƙara tattuna shuba ce shuba ya zantar da mu an katada ya karɓo daga katada shi kuma katada an anasin ya karɓo daga anas ibn malikin radiyallahu ta'ala anhu qala abinda anas ya ce anas yana daga cikin masu yawan riwayoyi a hadisi masu yawan riwayoyi a hadisi yana cikin guda bakwai din nan masu yawan riwayoyi watan wal mukthiruna baharuhum wa anas aishatun wa jabirul muqaddas sahibu dausin wa kadhabun umar rabbi inni bil mukthirina daraba sune guda watan wal mukthiruna baharuhum abdullah ibn abbas wa anas أنس بن مالك ونصر بهرهم وأنس عائشة أكوكين وجابر المقدس جابر بن عبد الله الأنصاري كاجي هدو sannan ka zabu sahibu dausi abu huraira wa ka zabu umar akan abdullah ibn umar to kaji su su ne muktiruna fil hadisi wanda suka fi yawan hadisi anas ibn malikin shekarar shi goma yana hidima a ɗakin manzo Allah shekarar shi goma yana hidima hadaran wa safaran haka yace halin annabi na gida ko na halin tafiya khadiminsa babban khadiminsa an sunnu mali shine mai daukowa mai kaiwa mai ajewa mai riƙewa hidima daga annabi sallallahu alaihi wasallam shekara goma don haka tsananin kusancin an sunnu malikin don akwai lokacin da duk sahabbai an baro su uku gida amma annabi shi yana cikin gida yana cikin gida don haka yace annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba ce man dan mi ne kaza ba ko dan mi bane kaza ba an shekara goma nan ba mazala bai taba zargin shi bai ce annabi me yasa kai kaza ko me yasa baka yi kaza ba kuma yana karamin yaro karamin yaro fa amma shekara goma mazala bai taba ce mishi dan mi kai ba ko dan mi baka yi ba anas ibn malik kenan radiyallahu anhu yace akwai lokacin da ma iyalin manzo Allah su za su yi mai faɗa manzo Allah ya rika cewa ku daina mishi faɗa ku daina mishi faɗa kamar yayi ba daidai ba yace manzo Allah ke hana ana mishi faɗa haka yake da yawan riwayoyi daga annabi sallallahu alaihi wasallam qala yace annabi sallallahu ta'ala sallam ya ce sawu sufufakum ku daidaita sahu sahum fa inna taswiyata as-sufuf min iqamati as-salah sani dai daidaita sahu kajinan taswiyati as-sufufi kaga taswiya miƙe shi kenan daidaita shi kada ya zan an jera haka amma wannan kirjin shi ya wuto ya zoɓo na wannan koko shi wannan duk an jera daidai kirazansu sun tafi tsambai amma shi ko wanga ya ɗan zoɓo can ciki ya shige ciki to kada a haka nan a daidaita dai kiraza duka su yi lebur su tafi daidai kirjin wani bai hina wani shigowa ba ko kirjin wani bai hina wani zukewa ba na fa inda tasfiya ta su san daidai ta sahu min iqamati sala yana daga cikar tsayi da sallah wasu suka ce akwai abin da ake kaddara min kamali iqamati sala ai ko ba a daidaita sahu ba an tsaye da sallah an tsaye da sallah amma kuma daidaita sahu yana daga cikar tsaye da ita ba a cewa in an yi sallah sahu ya dan barkace a ce babu sallar kai amma ba haka ake so ba yadda ake so a daidaita sahu to ya yi da daidai yadda ake so kenan ta yi kyau ta yi kyau ita ga sallar da aka tsaye kyawanta abinda zai kara masa kyau daidaita sahu daidaita su min iqamati salati kaga cewa ce min tamami salati aka ce to min kamali iqamati salati ko min kamali usni salati can ba da aka ce min usni salati
babu ismi man lam yutimma sufufa babu ismi man lam yutimma sufufa wannan babi kenan na laifi zunubin wanda bai cika sahu ba wannan babin yana magana akan zunubin wanda bai cika sahu ba wanda bai cika sahu ba yayi zunubi sanin wasu suka gano ashe cika sahu dole ne dan babu abin da aka rubuta zunubi kai ne sai abin da wajibi in ba a yi shi ba ai can mun karanta a babin usul fiqh ko wajibi shine wanda ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarki wajibi kenan shine wanda ai a samu lada in ba a yi ba a samu zunubi to kaga kenan ashe tsaye da sahu wajibi ne tunda ana an tanadi wani zunubi wani laifi wani wa'idi akan shi za ka so gano wannan wajibi tsaye da sahu wajibi ne to
حدثنا معاذ بن اسد قال مم.
اخبرنا الفضل بن موسى قال مم.
اخبرنا سعيد بن عبيد الدائي عن بشري عن بشرين بن يسار بشير ibn عن بشير بن يسار الأنصاري عن مم.
أنس بن مالك مم.
أنه قدم المدينة فقيل له ما أنكرت منا منذ يوم أهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أنكرت شيئا إلا أنكم لا تقيموا لا تقيمون الصفوف وقال عقبة بن أبيد عن بشير عن بشير بن يسار قدم علينا أنس بن مالك المدينة بهذا
حدثنا معاذ بن اسد قال اخبرنا الفضل بن موسى قال اخبرنا سعيد بن عبيد الطائي عن بشير بن يسار الانصاري عن انس بن مالك انه قدم المدينه فقيل له ما انكرت منا منذ يوم اهلت رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم قال ما انكرت شيئا الا انكم لا تقيمون الصفوف wannan hadisi imam al-bukhari yace mu'adh ibn asad ya zantar da mu shi ma yace akhbarna al-fadl ibn musa fadl ibn musa ya zantar da mu qala akhbarna sa'id ibn ubayd yace sa'id ibn ubayd ya zantar da mu at-ta'i an bushair ibn yasar ya karbo daga bushair ibn yasar an anas ibn malik ya karbo daga anas ibn malik annahu qadima al-madina yace anas ibn malik ya zo madina daga basra kenan ya fito basra ya dawo daga basra ya dawo madina فقيل له أكشي دشي ما أنكرت منا منذ يومي أهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم mi kake musu mana cikin ayyukan mu da ka gani yanzu ayyukan mu da ka gani kai tsokaci wani abu ne kaga ba kyau shine ma anka wani abu ne ka gani ba kyau mun ziyo mi ahidda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tun daga ranar da ka saba da manzo Allah ma'ana tun daga ranar da ka zama khadimin manzo Allah domin ranar da manzo Allah sallallahu lokacin da manzo Allah ya hijira Abu Talha watan mijin mahaifiyar Anas ibn Malik mahaifin shi Maliku ya rasu sai mahaifin shi Ummu Sulaimi sai ta auri Abu Talha Abu Talha lokacin da al-Ansari mutumin Madina ne lokacin da manzo Allah ya taho ana hada gidauniya ta hidima manzo Allah ya zo sabon gari da haka kowa na kawo abin da yake da shi ita kuma ya ce a nasu malikin ba ta da komi sai ta ce ma abu talha to tunda mu ba mu da komi kamata ya aji a kai wa manzo Allah fadimi ya masa hidima mu kai mu manzo Allah dan mu ya masa hidima sai ta dauki Anas ibn Malik a wata riwaya a wata riwaya kuma Abu Talha ne ya rike hannun Anas ibn Malik har wajen manzo Allah ya ce ya Rasulullahi kaga yaron nan Anas mutum ne yaro ne wanda yake mai kayan hankali yaro ne mai kwazo yaro ne mai natsuwa yaro ne wanda yana da hangen nesa yana da natsuwa ya dace a shi yana ma manya hidima na ga ya dace zan mai hidima gare ka manzo Allah ya ce na karba na amsa tun daga ran nan bai gushe ba yana ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hidima hadaran wa safaran har manzo Allah kuma ga Allah to shi ne ake cewa wannan zamanin da ya da manzo Allah shekara goma to menene kaga muna yi wanda yake ba daidai ba قال يا ما انكرت شيئا الا انكم لا تقيمون الصفوف ban ga wani abu da kuke yi wanda bai da kyau ban ga wani abu ba iya dai cewa matsalar da na gani gare ku wata abin da na gani gare ku wanda bai da kyau illa annakum kaga istisna'i ba duk abin da ya gani gare su ba an mai kyau babu wani abu mara kyau ya toge sai abu guda shine ni shine la tuqimuna sufufa kuna da matsala wajen jiyar sahu a sallah kaga wannan menene abin ki ne kenan sajin da aka ce abin ki ne sai wasu suka fahimci cewa wajibi ne ashe tsaida tsaida sahu wajibi ne rashin tsaye da shi kuma munkari ne don haka ake samun zunubi ta munkari tare da wasu ce ai akwai abin da ana samun munkari ta barin wani abin da ba wajibi ba eh amma da abin da ya fi karfi tun da kaga an sufanta shi da munkari to to to yin jera sahun wajibi ne kamar yadda rashin jera sahun ya zama shi kuma munkari har a samu zunubi akan shi وقال عقبة بن عبيد سي عقبة بن عبيد يتي أم بشير بن يسار بسيد دغ بشير بن يسار يتي قديم علينا أنس بن مالك المدينة أنس بن مالك واتن يا غباتو مدينة دغ بصرة بهذا yace da wannan lafazi na cewa menene kaga muna yi wanda ba kyau an fahimci wacce riwaya da ce amma kuma ta wata hanya daban amma kaga cewa qala uqbatu ibn ubayd an bushair ibn yasar wannan ta'liqi ne imam bukhari bai kawo isnadin shi ba to wannan isna wannan ta'aliki da imam bukhari ya kawo abu nu'aymin al-hafiz abu nu'aymin al-hafiz yayi waslin wannan hadisi wannan mai hilyatul awliya abu nu'aymin al-asbahani mai hilyatul awliya yayi waslin wannan hadisi wannan riwaya na'am haka imam ahmad a musnadinsa تكن يحيى يحيى يحيى القطان تكن عقبة بن عبيد الطائي يتي حدثني بشير بن يسار قال جاء أنس إلى المدينة فقلنا ما أنكرت منا من أحد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال ما أنكرت منكم شيئا غير أنكم لا تقيمون الصفوف كاجي أبن الإمام أحمد يرويتا أمسنا دين سكينة الحمد لله